العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kamu wannan safiya ta laraba 22 ga watan safar bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya daidai da 31 ga watan Oktoban Bature 2018 Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda aka sani mun tsaya kan magana ta 30 daidai a cikin wani littafin da ikon Allah yau zamu tashi kan magana ta 31 inda malam yayi maganar cewa ji da bi 30 na 32 ko to za mu tashi kan magana ta 32 bayan mun tsaya kan magana ta nawa 31 haka da can gurin ta ɗaya ta biyu duka suna haɗa guri ɗaya kamar yadda ke cewa baya halatta wani daga cikin mutane ya kwana a ce ba shi da shugaba ko jagora ba shi da imam don haka ya ce nagari ne ko ba ba nagari ba a ce dai kana da shugaba wannan shine aƙida ta musulmi kuma ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa don haka qala al muallif rahimahullah malan ya fada Allah ya masa rahama al hajj wal gazu ma imam malik wa salat al jumu'ati kal fahum jaizun wa yusalli ba'daha sitt raka'atin yafsilu baina kulli raka'atayn hakaza qala ahmad bin hanbal malan yace aikin haji ko zuwa jihadi yaki tare da shugaba da sallar juma'a bayan su duka wannan ya halatta idan aka ce shugaba ne dole a samu kowane abu akwai jagora a cikin shi wai salli ba da ha kuma a yi sallah bayan ita sallar juma'a din sita raka'atin raka'a shida yafsilu baina kulli raka'ataini za a rabe tsakanin kowane raka'a biyu da sallama yace haka nan imamu ahmad bin hanbal ya faɗa bi ma'ana yana wata magana kuma sai kawo ta magana ta mas'ala ta fikihu a cikin maganarsa silahiyatul imami kasiratu ababen da liman shugaba zai yi jagoranci suna da yawa wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wa littilai alaiha guraren da ake kiyaye su a tara su kowa tsinkayya suke al-ahkamu sultaniya hukunce hukunce na shugabanci ko jagoranci allati ulifat fi hadha irin wayanda aka wallafa dangane da haka in ka ji zaka tazzalta tafai da yawa wanda an yi magana a kan sarki ko kuma wanda ya zanto shugaba a gari ko ma a ƙasa ko a jiha ko ma ina ne irin wa'annan mislu a hakami sultaniya lil mawardi kaman littafin hakami sultaniya na mawardi da hakamu sultaniya na abiya ala alhambali wa kutubun ukra da wa'ansu littattafai na daban ullifat fi haza wanda an wallafa su ga abin da ya shafi jagoranci ko shugabanci fi ha bayanu salahiyatul imam a ciki akwai bayanin ababen da jagorori ko shugaba yake gyarawa wa haza mazkurun fi kutubil fiqhi wannan shi ma ambata a cikin littattafai na fiqhu wa fi kutubil aqaidi aidan da kuma littattafai na aqida har yanzu kama huna kamar yanda yazo a nan gurin wannan littafin littafin aqida ne kuma an ambaci wannan a ciki awalan abu na farko annahu ya tawalla salatul jumu'ati wal idaini idan aka ce mutum sarki ne ko shugaba a gari shine wanda zai jibinci sallar juma'a wa mutane ko sallar idi guda biyu wa yusalli al muslimuna kalfahu sai musulmi su sallah a bayan shi ina fata ana fahimta kamar yanzu nan garin wanda aka ce shine sarki a garin nan sarkin garin nan shi ya fi cancanta da ya zanto shine limamin juma'a shi ya fi cancanta ya zanto shine limamin idi babu wani wanda zai masa jayayya akan wannan illa ayyak tara huwa sai dai shi in ya zaba shi da kan shi wa yukhlifa min ulama aw min talabati al-ilmi man yusalli bin nas idan shi sarki ne ya fitar da wani daga cikin malamai ko cikin ɗaliban ilimi ya ce wa na kai za ka rika yi wa mutane sallar juma'a ko wa na ka rika yi wa mutane sallar idi to shi kenan kuma sai zanto shi ne mai yi lakinil asli sai dai asali annahu a haƙƙo bil imama shi ne fi cancanta ya zanto liman fil juma'ati wal idaini a cikin a sallar juma'a da kuma idi abinda ake nufi a nan gurin so da yawa abu yana tasowa a gari ya kamata a ce akwai babba wanda idan yayi magana za a ji watakila aka ce shi ne da shugabanci kuma shi ne limani to in ya zo hudu ba zai iya bayani ga abin da ake ciki kuma ga abin da ya kamata a yi shi kenan kowa sai ya bi amma saɓanin watakila sai kai da liman kace kaza za a yi can kuma sarki ya ce kaza za a yi sannan kuma sai a waye gari sai ga kai ba nakan za a yi ba ba dan da al'amari ya zama abin da ya zama ba sai ga na shi shugaban shi ne za a yi to amma in shugaba ya amince kuma cewa su wane da wane ta zanto su ne jagorori a gari na sallah da kaza to in sun yi bayani shi ma kuma shugaban kuma yana goyon bayan su sai ga al'amarin ya tafi amma an zo aka ce shi nashi daban kuma na limamai daban to kuma sai ga an samu kauda a cikin mutane ina fata ana fahimta yace wa in istaklafa man yaqumu bi hadha falahu zalika idan shi sarki ne ya kalifantar da wani yace wani shine zai zanto liman shikenan ya samu sai ci gaba da yi wa hadha alaihi al'amalu al'an wannan kuma shine abin da ake tafiya akan shi a yanzu ko la takadu an yakuna sultan huwa al-imam da wuya ka samu a gari liman sarkin gari shine limamin gari babban limami na gari sai dai zira zai saka wani ya zanto shine limami amma kuma sarki shine yafi cancanta amma in ya sanya wani shikenan kamar yadda ko mai ishimawi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa mai gida shi ne ya kamata ya zamanto liman ko da wani malami zai zo yanzu babba ya kawo bakunta gidanka to sai dai in kai ne kaga dama kace masa ya zama liman amma kana gidanka da masallacinka to kai ne zaka zama liman ina fata ana fahimta saboda akwai bukatan kai jagora ka faɗa a ji idan aka ce kai ba jagora bane a ba za ka faɗa a ji ba shine magana da malam Abubakar gumi Allah mishi rahama yake yi akan dangane da al'amuran siyasa da sallah ina fata ana fahimta idan aka ce ka zama shugaba to kuma sai ka ce a yi sallah sai a yi ta yadda ya kamata amma aka ce kai ba shugaba ba ne sai ka ce a yi sallah kuma shugaba ya ce maka ba za a yi sallah kuma shi kenan ba za a yi ba don haka yace to a tsaya sai a yi jago a yi siyasa bi ma'ana a tudda shugaba wanda yake nagari in ka tsaya aka samu ka zama shugaba to sai ka ce a yi ibada kuma sai a yi ibada yadda ya dace amma in ba haka ba kana ji kana kallo sai a je ka a gida wanda irin haka ya taba faruwa ko a kurum saboda baka da shugabanci ya ce ka zauna eh dai ka rika hayaniya da surutu shikenan kuma ta wuce ka Allah madaukakin sarki ya taimake mu saniyan abu na biyu huwa allazi yuqimul hajja wa yaqudu al-hajija shine zai tsayar wa mutane lokacin aikin haji da kuma shi zai jagoranci yaqudu al-hajija ya jagoranci alhazai masu aikin haji wa ta'ammaru alaihim ya sanya mun shugaba wa yanzuru fi mashakilihim ko kuma ya zama shugaban su yana kallon meye matsalolin su ya zanto sarki shi yasa za ka gani ko da harka ta aikin haji a yanzu sai ka ji an ce sarkin musulmi shine wanda yawa shine amirar hajji na Najeriya ko ko a ce sarki na wani gari shine me shine amirar hajji na wani state ko ina tsammanin ba haka ake ba kaga haka ake to wannan shine abin da ake so to kuma in yaje ba kwanciya zai ba to shi ma kuma aiki ya same shi na zaman shi na shugaba sai kalli me abin da zai gyara wa mutane in an samu wani matsala sai a je a same shi ranka yadda ga irin abin da yake faruwa mutanen mu kaza kaza shi kuma dole aiki ya same sai ya shiga ya fita ko kuma in yazo yace kaza za a yi muddin bai saba wa Allah ba ba ga kafirci a fili ba bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole sai a yi da'a sai a bi wannan shugaba din to sai ga an samu kwanciyar hankali an samu me an samu zama lafiya salisan abin uku iqamatul jihad fi sabilillahi min silahiyatil imam huwa alladhi ya'muru bihi shi tsayar da jihadi dan tsaya kalman Allah wannan aiki ne wanda shugaba ko liman shine wanda zai janyo abin ya ce ga yanda ya dace sai umarni da ayi da abari wa huwa allazi yunazzimu rayat rayat shi ya tsara tutoci ba haka kurin wanda daga cikin mutane ko shi malami ko shi wani abin nan kawai ce shikenan jama'a fito a je ayi jihadi wannan ba kida ta ahlus sunna wal jama'a ba dole sai an samu shugaba wanda zai zanto jagora ina fata ana fahimta ko can ma wa'ancan mutanen su daluta ai kaga sai da suka ce suka samu annabi ko wani annabi suka ce a sanya musu wanda da zanto shugaba ce Allah ta'ala ya zaba muku dalu ce zanto shine shugaban saboda me komai sai akwai jagora a ciki har wani suna kallon su manya ne ya za a ce kuma dalu ta shine zai zanto shugaba anna yakulu lahul mulku alaina ko wa nahnu ahqqu bil mulk wa lan yutasa'ata min al mal to kuma Allah ta'ala ya riga zabe shi magana ta kare wa huwa allazi nazimu raya wa huwa allazi yaktaru al-junuda wal muqatilin shi zai zabi rundunoni da kuma mayaka wa yu'ammiru al-umara shi zai sanya shugabanni ya ce na kai zaka jagoranci guri kaza na kai zaka jagoranci guri kaza wa yajannidu saraya shi zai sa runduna na saraya ma'ana idan za a tafi wani yaki ko jihadi ba tare da shi ba shi ake kira saraya ko yakin da aka tafi ba tare da shugaba ba wal jiyush ko kuma wata runduna ta yaki wa yi sallihul mujahidin shine zai sanya wa su abin nan masu jihadi makamai kowa sai a bashi abin da ya dace da shi wa yajuhum ila gazawil aduwi sai ya fuskantar da su zuwa ga ina zuwa ga yakin makiya su je su yaki abokanan gaba wa yu'ayyinu lahumul jiha kuma shi shugaba shine zai ce musu guri kaza za ku tafi allati yagazuna ha wacce za su yaka fal jihadu min silahiyatil imam jihadi na daga cikin ababen da ake barin hukuncin su a hannun shugaba walaisal jihadi fauda shi jihadi ba hayaniya bane fa ya hamilu kullu man arada silaha sila a ce kawai kowa ya fito a ce jihadi irin na yan daba ko da an gani wannan ya fito a ce ai jihadi zamu je zamu kashe arna zamu yi kaza wannan ba musulunci ya fitar da wannan ba kawai kana zaune cikin gida ya kaga ana wani abu sai ka dauko takobi ko adda ko wani abu mai kama da haka kace jihadi fi sabilillah to waye jagoranka wa ka tsaya yace maka kai ne soja ne kuma wa ka tsaya yace maka gawa ne shine shugabanka in dai ba hari aka kawo maka wa matsayin ku da musulmi kuna zaune sai aka zo aka kawo muku hari to nan kurun kuma dole a taso a kare kai ina fata ana fahimta wa yaqat nani fa yahmilu kullu man arada hamla sila a ce duk wanda yake so ya dauki makami zai dauka wannan ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa bace ba wa yaqatulu yayyaki wa yahdumu yaje ya kai hari wa yaqulu yace ana ujahidu fi sabilillah ni ina jihadi dan daga kalman Allah fa hadha laysa jihadan fi sabilillah wannan ba shine jihadi fi sabilillah ba ya kamata a tantance ina fata ana fahimta don haka alkai kai ta fadawa cikin abubuwa da yawa da sunan jihadi ba san me tsarin jihadi ba kowa ma za a kashe shi an shiga cikin fitina sunan hikin aljihadu fi sabilillah munazzam shi jihadi da kalman Allah tsare yake wa mambudun bi dawabid shar'iyya kuma ya daure ne da ababe da shari'a take daurewa amma idza dakalatul fawda idan hayaniya ta shiga sara takariban sai zan turusa kai da kai ne wa sara dararuhu aksar min nafsihi kuma za ga cutarwarsa yafi me yafi amfaninsa in kana fihi naf'un akaddara ma yana da amfani aka ce ga wa'ansu sun tahi musulmi da suka ce su za su yi jihadi to idan babu tsari na musulunci da shugabanci da shugabannin da suke shugabantan al'umman musulmi wa'ansu ne suka ware suka ce za su yi to wannan abin cutarsa ya fi amfaninsa yawa a kaddara ma idan akwai amfani kuma zan to ƙarshe rusa al'umman musulmi sai sun waye gari abinda suke cewa ba su iya cewa abinda suke faɗa ba su iya faɗa abinda suke yi a waye gari ba za su iya yi ba saboda me ba a bi tsari ba faddararu najimun anhu saboda kuma cutarwa ta bullo ne daga wa daga wajen najimun anhu aksar sai ga irin wayannan cutarwa yana fitowa daga wajen su ya bullo mafi yawa fal'umuru lahab da wabido al'amurra suna da abin da yake kulle su yake ɗaure su faljihadu amrun a amruhu azimin jihadi al'amarinsa mai girma ne ya hataju idan dibaɗin wa ya hataju idan taƙayyudi bi a hakamin jihadi yana buƙatuwa zuwa ga kulluwa da kuma sa masa ƙaidi da hukunce-hukunce na jihadi almazakuratu wanda aka ambata filkitabi wa sunna a cikin ƙur'ani da hadisi wa kalami ahalil ilmi da malamai masu ilimi maganganun malamai wannan mala yana magana akan mun yi magana a baya akan jagoranci da shugabanci tun daga sanya abubakar siddiq allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya zanto shi ne kalifan musulmi da zantowar umar da kuma zantowar usman da aliyu da waɗanda suka biyo baya daga cikin kalifofi ina fata ana fahimta da kuma yadda aka yi magana cewa idan mutane waɗanda suka aka wayi gari waɗanda aka saka su ne jagorori na mutane suka ce sun zaɓuwa ne to ba sai kowa da kowa ya zo ya zanto ya shiga cikin zaɓen sarki ba shikenan ya zama shine sarki a gari kamar yadda in za a zaɓi sarkin garin ku ko a nan ne ma ai kaga ba ka zuwa ce ka zaɓa amma za ka zauna wanne ce shi wane yake so wanne ce wane yake so amma da an je su yancin sun fitar da wane shikenan in wanda kake son ne to shikenan kuma sai ka ci gaba da murna in ba wanda kake so bane sai ka ci gaba da hakuri ka zo ka yi da'a ka bi kar ka sake ka ce za ka yi tawaye ina fata ana fahimta har za kawo cewa da za a samu wani ya ga abu ya zama abin da ya zama sai zo ya ɗare karagan ya zauna ko ba halin kuma ce za a zo a masa jayayya saboda musulmi addinin musulunci baya san hayaniya baya san tashin hankali musulunci kuma baya san a zo a ce ana karkashe mutane musulunci ka'ida ma ta musulunci tsare jinin mutane ne saboda haka yace umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah in dai mutum zan to musulmi ba a so a ce a zubar da jinin sa an umarce ni in yaki mutane sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahu idan suka yi haka jinin su ya tsara a wajena da dukiyar su sai dai da haƙƙin musulunci ina fata ana fahimta kenan ba daidai bane a sa musulmi gaba a ce ai ta kisan su kashin kiyashi addinin musulunci bai yarda da haka ba kuma wannan ba musulunci bane ba kai hatta wanda ba musulmi ba ba ya daha kurin ka sa shi gaba ka ce za ka kashe shi ba dole sai da tsari sai da jagoranci wanda ya kamata don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko turawa gari yayi za a tafi jihadi ko yaje kamar yadda Anas dan Malik yace yace ana tsayawa bakin gari ne idan an je an yi kiran sallah yace shikenan ba a shiga garin saboda ne garin musulmi ne amma ba ana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ana jefa bom ana jefa kaza ana kaza ba hasali ma watakila ana yin sallah ina fatan ana fahimta to duk wannan ba tsari bane na addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu alaikum wannan ba sunan shi jihadi ba sunan shi fada ina fata ana fahimta sunan shi fada ne a ce ga hilan ko da can ga wa'in ga arra a can garin musulmi je su kai su sun je sun kashe musulmi a wani guri wani su kuma su su dauki abin nan suna kunna wuta suna kaza suna kaza a gun su ko wannan sunan shi fada ba sunan shi jihadi ba jihadi shi ana ana so a samu shugaba a ciki a ce ga sarki ga kaza sai dai kuma an kawo muku hari dan ka tashi kare kanka to shi ma jihadi ne dan ko kashe ka aka yi man kutila duna malihi fa huwa shahidun ko mutum ne kila yazo gidanka kana gidanka ma zaka yin jihadi mutum yazo gidanka yace zai kwata dukiyanka manzo Allah ce karka bashi mutum yazo zai ci mutuncin ka a gidanka zai kashe ka ba za ka bari ya kashe ka ba ina fata ana fata ana fahimta to amma hakurin a fita a ce ga can wancan arna ne ga hi kaza ne a je a kwashe kayan su a ce an samu ganima wannan ba tsari bai na addinin musulunci laisa al'amru fauda al'amarin ba hayaniya ba ne ba bi an yi atiya wahidun min du'atul fitina a samu wani ya zo cikin masu kira zuwa ga fitina wai ta za'amu ha'ula'i galina aw mutadarrifina aw juhalil ladina la yadruna yataza'amuhum wa yaqulu jahidu fi sabilillah yace ba wani zai zo ko yana fadin cewa wayannan sun wuce gona da iri wayannan sun koma gefe sun ce su ne kaza ko wannan jahilai ne ko kuma a samu wasu jahilai wayanda ba su san ma me suke faɗa ba sai su ce mu muna yin jihadi ne don tsaka kalman Allah malam yace haza yi utabaru min ad-darari alal islam to kaji wannan magana naka wannan ana lura cewa shi cutarwa ne ma ga musulunci wal muslimi da musulmai saboda watakila kai ka zo ka kona shagunan wayan su anan can akwai wasu mutane ba su je ba su gani ba musulmi an mamaye su an fi su yawa kawai su ma kuma sai a je a far musu kaga abin bai yi ba ina fata ana fahimta kaga kila sai a ji tsoron shiga can kila can din da ake ana kallon ana yin musulunci a hankali a hankali wani suna zantowa musulmi sai zanto shi kenan kasa an kashe wanda suke can musulmi kaga shi kenan aiki ya ɓaci baka jawa musulmi musulunci ci gaba ba walai sa haza jihadin wannan ba jihadi bane ba da yana hulun ya takayyar bi da wajibin jihad saboda mai ba a masa ƙaidi an sanya masa ababen da ake sawa na tsarin jihadi ba wai zalam ya takayyar bi da wajibin jihadi sara fasadan walaisa jihadan idan babu tsarin jihadi a ciki wanda musulunci ya bayar sunan shi barna walaisa jihadan ba jihadi bane ba ba komai yake kira jihadi ba da mutum ya wuce wai jihadi fi sabilillah wa kullu shay'in tajawazahu tajawaza haddahu fa innahu yanqalibu ila diddihi dukkan wani abinda ya ketare iyaka ga yadda yake to sunanki yana juya da zuwa kishiyarsa an ce ga yadda musulunci ya tsara ya ce a yi sai aka je bayan da aka ce bayan da musulunci ya ce za a yi ba za a waye gari a yi ne a yi abin bayan da yake ba da man silahiya kishiyarsa bai ne fasad ko ina fata ana fahimta to duk lokacin da kake tsaye kan abu sai zanto ba musulunci ne ce a yi abin ba sai ka ce za ka yi za ka kama lada yanzu kamar ɗan bidi'a ne zai zo kila ya kirkiri wani salati sai ce yana yi ko kirkiri wata sallah ya ce yana yi idan ba haka manzo Allah ya ce ai ba zai samu lada sallah yayi za a bashi lada ila zikiri yayi za a bashi lada me yasa salati yayi za a bashi lada me yasa ba haka manzo Allah sallallahu ya koyar ba shi addinin musulunci ya wadatu ga abin da yace a tsaya akai ba a ketara kan abin da bai ce a je kan shi ba amma kamar yadda aka faɗa zuwa aka yi aka afka kaga bai kamata ka yadda afka maka ba in afka maka kana da dama dole ka tashi kare kanka ina fata ana fahimta amma hakurin wayan su tahi babu komai lafiya tsaro hakurin su dauki makamai su ce ai ga hicin shagunan kaza da kaza a je a banka musu wuta ai kaza wannan ba daidai bane ina fatan ka mai ce maganar ku Allah ya taimake mu ya ce wa kulla shay'in duk wani abu tajawaza haddahu ya ketare iyaka inda Allah madaukakin sarki yace ya tsaya fa innahu yanqalibu ila didihi zai juya da zuwa ga kishiyarsa ban san ko an fahimta ba fa mu yaquluna al'ana liman ankara alaihi suna cewa ga duk wanda ya musu musu antum tamna'una al-jihad fi sabilillah in kace musu ba haka bane ba dai ce ku din kuna hana ayi jihadi naqulu sai mu ce da su nahanu la namna'ul jihad fi sabilillah mu ba mu hana jihadi lakin na kulu labudda an yanda bidal jihadu bil jawabid shar'iyya dole a zuwa tsaya a ga me shari'a tace ayi da an bi shugabanci da jagoranci da wayan sabuwa ba su faru ba koda a Najeriya nan ne ina fatan ana fahimta an bi shugabanci sai aka zo sarakuna za su kirawo malamai wanda an yadda malamai ne na kowa da kowa ba a zo a yi magana menene abin da ya dace to sai ga an samu kwanciyar hankali an samu zama lafiya saboda za a kawo mai ƙur'ani ya ce mai hadisi ya ce watakila wancan yaro ne fahimci wani abu wanda yake ba abin ba haka yake ba to kaga shi yasa ake samun fauda hayaniya malin ya ce a wa ma ta'amalunahu hadha fauda abinda kuke yin sunan shi hayaniya wa laysa jihadin ba jihadi bane wallahu lam ya'mur bi hadha Allah madaukakin sarki bai umarni da haka ba fa iqamatul hajji wal gazw wal jumu'ati wal idaini min salahiyati waliyil amr malam yace tsayar da aikin haji da kuma jihadi yaki da sallar juma'a da sallar idi yana cikin ababen da sarki ko shugaba yake tsayawa akai a ga cewa wannan abin ya yarda ya kyau don haka yace wa salatul juma'ati kalfahum jaiz yani walau kana indahum fiskun koda suna da wani abu na fasikanci shi sarkin gari ko shugaba walau kana indahum ma'asin ko da yana aikata aiki na sabo in dai bai kai ga shirka ba ko kafirci fa innahu yusalli kalfahum za a yi sallah bayan shi li'anna fi salati kalfahum jam'a lil kalma saboda mai sallah a bayan su shugabanni yana hada kalmar musulmi da zanto guri daya wa aidan alfasiqu idza ahsana fa hasin ma'ahu idan mutum fasiki ne ma yayi abin da yake mai kyau to kai ma sai kai mai kyan tare da shi lokacin da ya mummuna kuma kai baka tare da shi wajen mummuna ina fata ana fahimta wale haza saboda haka ne ma lamma qalu lokacin da suka ce da Usman bin Affan wa huwa mahsur an tsare gidan shi wayannan mutane yan hayaniya kawarja wanda suka taho inna fulanan ya ummun nasa aka same shi aka ce maimakon kai ka fito kai limanci ga hitan an cewa ne an san shi ma dubu yan tawaye ne ga hitan shi ke mutane limanci walaysa bi imam kuma ba liman bane ba ya inna ma huwa imamul fitna shi jagora ne na fitna na tashin hankali kada sai ce yabda aki ya kai dan dan uwana idza ahsana nasu fa ahsin ma'ahu idan mutane suka kyautata al'amura ku kyautata tare da su ba sallan ake ba ya iya sallah ku je ku yi sallah tare da shi wa idza asa'u yayin da suka munana fatajannab isa'atahum sai ku nisanci me wannan munantawan nasu fa idza salla nusalli ma'ahu idan yayi sallah za mu yi sallah tare da shi wa idza kana waliyu amri idza kana waliyu amri idan to shine shugaba a gari walau kana indahu fiskun aw mukalafatun koda yana da fasikanci da kuma sabawa cikin wani al'amurra wanda bai kai ga kafirci bane a fili lima fi zalika min al-maslaha saboda maslaha da ake da ita cikin wannan wali anna salata ibadatun saboda sallah ibada ce wal fasiqu idza salla yushajja'u ala hadha shi fasiki idan yayi sallah za a ƙara ƙarfa shi akan wannan ya ci gaba da yi wai du'alahu a kira shi amma yi masa addu'a ta yi kila ya daina وقد سل الصحابة خلف أمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره سلى خلفهم صحابة رضي الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الكلمة وجمعا للكلمة صحابي sun yi sallah a bayan shugabanni wayanda akwai ababen da za a kallo a wajensu na zalunci ko na fasikanci irin su Hajjaj bin Yusuf Sakati ai an san Hajjaj ko kaga ka duba irin abin da yi amma shi ya kashe abdullahi da umar ba ba abdullahi da umar ba zubair bin awwam da sauran irin ababen da shi hajjaju din ne yayi amma tare da haka sahabbai suna bin shi sallah zai zo yanzu lokacin sallah ya ce ba yanzu ne lokacin sallah ba sai an jima kuma bai hana a fito su ana tsan malik duk suna nan a wannan lokacin ga lokacin sallah azhar yayi sai ya ki fitowa shikenan sai kai sallah a gidanka kuma an kira sallah shugaba ya fito kar a rawa kan musulmi shikenan kuma su fito su yi sallah hajjaj bin yusuf sakai wannan yayi al'amura da yawa wanda wata ran an taba kai shi kufa saboda zafin sa to kuma su suna da jayayya da mun wannan mutanen yanki da yazo kalla ya kalle su sai ce wa inni daman ya taho a lullube suka ce to wannan wani irin gwamna aka kawo mana lokacin a gwamna ne wani irin gwamna aka kawo mana kamar mace kamar amarya sun ganshi a lullube da hamun bari zai fara hudu ba sai ce wa inni la araru usan kada aina at fa kada hana kidafuha wa inni la sahibu yace na kalli wa'insu kayuka sunnina kuma lokacin tsinkan su yayi kuma ne wanda zai tsinkai su bi ma'ana da ya duba ya ga duk manyan manyan garwa na sai gaba masu ji da kansu sai ya abin ɗinsu da cewa kamar wani abu ne wanda aka wani kamar ɗan mangwari ne inda za a tsinke shi ma'ana duk zai sare wuyansu ya ga sun kai a sare su saboda haka zai sare wuyansu ya yi abubuwa da yawan gaske kuma akwai abubuwan da yi ana cewa ɗugu-ɗugu da ka gani cikin alkur'ani ma duk kuma shi ƙoƙarin aka saka shi salla karfahum sahaba sahabai su yi salla a bayan sahaba na sallama su yi salla a bayan su imtisalan li amrin rasul sallama saboda mai bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan muka samu su shugabanni an ya ba su labarin nan gaba za a samu su masu handama da babakere da kaza ya zami yace ku ku bada haƙin da ke kanku na kuma ku nema wajen Allah madaukakin sarki sun yi haka dan bin umarnin manzon Allah da kuma hada kalmar musulmi ta zanto kalma kwaya ɗaya ba a sarar rabuwa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويصلي بعدها ست ركعات مالن ya kawo ku da wannan gura aka ce hadihi mas'alatul fiqhiyya wannan mas'ala ce ta fiqhu ja'at tazo bi munasabati zikri salatil jumu'a malan ya kawo ta ne saboda ya ambaci sallar jumu'a kuma sai ya kawo ta fal jumu'atu laysa laysa laha ratibatun qablaha ba ta da wata sallah rawatib ko ratiba wacce ake kafinta kawai yanzu a cewa sallah za a yi kafin azhar raka'a biyu kafin la'asar za a yi raka a biyu to ita ba ta da rati ba a ce kafin juma'a za a yi kaza kawai faman ja a ilal masjidi duk wanda ya zo masallaci fa inna hu yusalli ma ta yassara lahu ya sallaci kawai abin da ya sauki ran juma'a da ka zo ka masallaci zaka sallaci abin da kaga zaka sallata kuma koda da wani lokaci ne wai da su yantazir sai ya zauna kuma ya jira zuwan liman wa in istamarra fi salati idan ya ci gaba ya ta sallah hatta ya hadura al-imamu halli man yazo fa huwa afdal shine abin da yafi ala annahu nafalun mutlaq cewa nafila ce mutlaka laisa lahu alaqatun bi salatil jumu'a ba ta da alaka da sallar juma'a don haka yace ba ta da ratiba amma ratibatul juma'a fa hiya ba'daha amma wacce ake bayan juma'a ita ce me wacce ake bayan juma'a ba kuma kafin juma'a ba aqallu ha raka'atani mafi karancin ta raka'a biyu ne wa aktsaruha alal mashhuri arba'u raka'atin bi salamaini mafi shahara raka'a hudu ne bayan abin nan a da sallama guda biyu ai biyu a sallame waje a fi ruwati annaha sittu raka'atin bi salas taslimatin kamar yadda malam ya kawo anan kenan cewa yazo a watar waya za a yi raka'a shida da sallama guda uku idan yakunu aqallu harakatayn kawai kenan dai mafi karancin ta raka'a biyu ne wa aktsaruha sittu raka'atin mafi yawa raka'a shida aw arba'a raka'atin ko raka'a hudu ma'ana idan mutum ya dawo gida kamar yadda yawa daga cikin malamai suka faɗa warai da gaske mutum ya shigo masallaci ya tar da liman yana hudu ba ranar juma'a mutum zai yi nafila raka'a biyu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi yake yana hudu ba yace masa kai sallah ne ce yace tashi kai sallah raka'a biyu kuma ka takaita da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan abin nan kuma yace duk wanda ya zo shi masallaci to ya sallah raka'a biyu to saboda ko ana yi sai mutum ya zo amma ba kana zanen hiliman ya zo tukunna mai tashi mutum ya tashi ya ce zai yi ba amma an ka zo masallaci sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya umarni annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce cewa mutum zai tashi zai yi sallah kama huwa al-mashhur malam yace qawluhu yafsilu baina kulli rak'ataini haka za kala ahmad bin hanbal cewa zai rabi tsakanin darka raka'a bi haka ne imamu ahmad bin hanbal ya fada ai laysa ma'ana zalika annahu yusalli sita raka'atin sardan bi salamin wahid ba wai yana nufin mutum zai yi sallah raka'a shida a jere da sallama kwaya ɗaya ba bar sitta raka'atin raka'a shida kullu raka'atayn bi salamin da raka'a bi ay sallama aw arba'a raka'atin ko kuma ay raka'a hudu kullu raka'a kullu raka'atayn bi salamin ay dai raka'a bi da sallama hadha huwa al-afdal shine abin da yafi wa nisbatuhu ila imam ahmad malai ya jingina zuwa ga imam ahmad ne li anna al-musannif hanbali saboda shi mai wallafa littafin ba hanbali ne bi ma'ana dan mazhaba imam ahmad bin hanbali ويعرف مذهب الإمام أحمد يا سن مذهب الإمام أحمد هذا رواية عن أحمد وأن رواية لك إمام أحمد بن حنبل أنها ست ركعات والمشهور أما أبن دي في شهر وجمع لمي أنها أربع ركعات raka'a hudu shine wanda ake ina fatan ana fahimta shi ya kawo shida ne saboda shine me shine a mazhabin su amma abin da yafi shine raka'a hudu to kuma daban ana dawowa kan abin da yafi ne ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai lokaci za mu yi gaba ko za mu tsaya nan saboda zuwan lokaci abai na faɗi daidai ka tarihi daga yin daman allah madafafin sarki allah ta'ala ya ba mu ladan shi wannan ya kuskure ko tuntuban harshe ne da kusurin da karanci ilimi allah madafafin sarki ya gafarta mini ya gafarta mana gaba ki daya abin da dai wanda yake nuna ya kamata a ce an samu shugabanci a ko menene duk abin da ake babu shugabanci ko da a gida ne aka ce ba za a sami shugaba ba sai abin ya zanto hayaniya a cikin gida amma ya zanto a gida akwai babba in ya faɗa shi kenan magana ta gari shi kuma ya zanto mai yin adalci ne a wajen kowa da kowa ina fatan ana fahimta ya zanto mai yin adalci ne wajen kowa saboda haka yayin da shi ya zo yi magana sai a ce ai malam ya faɗa an malam ake ce masa a gida ko alhaji ya faɗa kowa da ya faɗa ko menene a ce akwai jagoranci akwai shugabanci shine abin zai ci gaba yadda ake so amma duk abin da aka ce babu shugabanci a ciki to kuma hayaniya ta yawa kowa zai abin da yake so ne ka kuma shi tsarin addinin musulunci musamman a gida ta ahlus sunna wal jamaa ba a so kowa abin da yake so a gida ma kenan to barantana kuma a ƙasa ko kuma a ce a gari ko a al'umma gabaki daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya wanda suka rigaye mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ka san bukatunmu duka na alkhairi Allah madaukakin sarki ka biya mana duk abin da sharri ne Allah madaukakin sarki ka mana maganin sa dukkan wanda suka shiga cikin kunci ko damuwa Allah madaukakin sarki ka fitar da su daga cikin kuncin da suka ciki daga cikin damuwa da suka ciki Allah muna roƙonka da sunanka kyawa duk wanda ke cikin kunci da damuwa ko dangin su suke cikin kunci da damuwa Allah madaukakin sarki ka fitar da su daga cikin halin kunci da damuwa ka kawo sauki ka kawo fatahi ka kawo buri ka kawo kwanciyar hankali ga kowa daga cikin musulmi Allah mana roƙonka da sunan ka kyawawa Allah madaukakin sarki ka kyauta karshen mu ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata yan kasuwan mu Allah ta'ala ya sanya musu albarka a cikin kasuwancin su ya kada hau manoma Allah ta'ala ya ƙara musu albarka a cikin noman su haka ma'aikata da duk wani mai neman alkhairi Allah ta'ala ya bashi duk kuma wanda yake nufin al'umma da sharri Allah madaukakin sarki ya shirye shi in ba mai shirya bane kuma Allah ta'ala ya maida sharrin sa akan sa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mu ci gaba da yin umma da addu'a da yawa suna ta yin magana cewa a taya su addu'a dukkan wanda ya shiga damuwa ko kangi yace ka taya shi da addu'a ba abin da yake addu'a addu'a makami ne mutane suna bukatar addu'a duk wanda yace muna da kaza yana damun mu to a taya mu da addu'a sai ka roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya taimake shi kan wannan al'amarin idan alkhairi ne ko ya yaye masa idan wani sharri ne ko ya biya masa wata bukata idan bukata alkhairi ce in ko ba alkhairi bace Allah ta'ala canza masa da alkhairi in muka zanto muna haka za mu taimaka wa junanmu dukkan mutumin da yayi wa dan uwansa addu'a baya nan Allah madaukakin sarki yana sanya mala'iku su ma su yi masa addu'a irin wannan kaga tsarkin mala'iku kuma ya fi naka ina fatan ana fahimta da ka ce Allah wani ya shiga cikin kunci kaza Allah madaukakin sarki ka fitar da shi iyalan wani sun shiga cikin kunci kaza Allah ka fitar da su to kai ma mala'iku ce kai ma Allah ya fitar da kai daga cikin kunci Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza saboda haka mun kewaye uwan mu addu'a da kanmu gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh